العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi a babi na ɗari uku da talatin da hudu wato hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da biyar to babu kara haɗin insifati fi salati da gai da udiri babi wanda zai yi magana a kan musulunci ya hana mutum ya yi waiwaye a cikin sallah ba tare da wani udiri ba mutum yana sallah ya juya yana kalle-kalle yana sallah yana kallon zamansa ko yana kallon hagunsa ko yana kallon gabansa bari a ce kuma yana daga kai sama wanda bayan makaranta hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake daga kai sama bai jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku da kibiya cike idan shi kafin ya sauko da idan shi ya zama makawo duka wannan zuwa sarwa da shi a musulunci ya hana a yi wannan aiki an aisha ta radiyallahu anha qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يكترثه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة حلقة فإن كان لا بد ففي التدوي إلى في الفريضة an samu hadisi daga rana Aisha uwar mu'mina yadda Allah ya kara tabbata a gare ta tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da waiwaye a cikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya waiwaye a sallah wato wani rahuni wani fisga ne na shedan wanda shedan yake fisgan bawa a cikin sallah wato duk lokacin da musulmi ya zo zai talla shedan yana son ya zo ya hana shi samun nutsuwa a cikin sallah yana son ya hana shi samun cikakken ladan sallah kai idan da son samu ne yana son ya hana shi samun ladan sallah tunda ai yayi yayi kar a zo sallah dukkan mu ga a masallaci amma Allah kadai ya san abin da shedan ya yi kan zo masallaci Allah ne bai yarda ba wanda ya samu ka aro ku ba akwai wanda ya samu ku ba akwai wanda ba abin da yake da zai zo ba da haka kai da ka zo sallar kai ma ba zai barka ba sai kuma ya biyo ka cikin sallar yana yi maka kawo akwai ainihin shaidanin sallah hanzar kamar yadda ya zo a cikin hadisi hanzar ko kace hanzaru a shaidani ne na sallah shi ba ya komai sai idan mutum ya shiga sallah to bayan sun ya masa wasuwasi yana sa shi ya ringa waiwaye duk wanda ya zo waye zo duk abin da ya wuce waye wuce masallacin na akwai sauro akwai giyaji haka dai mutum ya yi abubuwa wannan kuma shi yake gwada maka bambancin sallar mu da sallar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana jin tarihin sallar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san mu dai kawai sai rahamar Allah mu ta mu sallar kawai sai dai da yake Allah mu da cikin sarki mai rahama ne da yake kai kuma aljannan ma ba za mu same ta ba sai da rahmar Allah ya dinga shi ba wai ɗan tsagwaron aiki ba shi yasa ko Allah ya hana a fidda rai daga rahmar da haka duk waɗannan ka tattara da shi ne sai mu zama muna da hope amma ba haka ba da ka kusa ta sallar mu da sallar su ai ka san akwai gyara cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu wanda ya haɗu da wani ciwo wanda aka ce shi an yanke kafarsa lokacin ba a Najeriya aka ce shi an yanke kafa ana cewa to za a yi daddalin shi za a yi shi a in dai kuna so a yi wannan abu ban san an yi ba to ku bari sai ina sallah ku bari sai ina sallah domin ina sallah ba na bar duniya na rabu da komai da duniya ban san me ake ciki a nan hankali na ya koma wajen Allah tunani na ya tafi wajen Allah da haka kowanne har me yake kama zai iya zuwa ya yake ban sani ko haka aka yi sai ko tsoro ya ba ka kafin na saboda Allah sauro ya zai goje ka kazari guda uku ne guda biyu duk kafin za ka ga Allah mu sarki ya ce wannan Allah kuma ya karbi ba wannan ba kuma yana gwada maka bambanci na imani tsakanin da tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ni sani baunin bai ni san tsakanin mu da su yayi nisa shi yasa duk mai hankali a cikin musulmi ba shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai addu'a ba abin da ya dace da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bari har da gari bari har ka faɗo wata magana kai in ka ga kawai tsakaninka da shi addu'a Allah ya hada mu da su aljanna shi kenan abin da za ka yi dama kuma Allah ba da kusin sarki da yake fadin sifan mu'mini haka ya faɗa wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim shi kenan Allah ya haka bayan Allah suke iya kace da sun suno na bayan sai Allah ka yafe mana zunuban Allah ka yafe wa waɗanda suka gabace mu a cikin imani ya su yi kuskure za ka ji malamai suna faɗin wata magana cewa wato sai ya fi mene abrar ko hasanatu muqarrar sai ya fi muqarrabina sai ya fi abrar to ku gaya mana sai ya ce labarar to wanda faɗa da labarar ya yi zuwa abin da suke faɗi shi ne wato laifin magabata shi ne aikin mu mai kyau na abin da sun yi suna ce sun yi laifi mu yanzu shi ne abin da muke jin daɗin mun zuwa Allah in ka kalli abin haka ne an samu cikin magabata wanda ya samu larura aka yi sallar isha bayanin a kufa bai samu sallar isha ba ya shiga cikin rudani ya ringa yawo a cikin garin kufa masallaci masallaci duk inda ya je zai samu an yi sallah da ya koma gida sai da yi sallah sallah sallah sallah isha ba daban to ashirin da su na sallah isha ɗaya sallah isha biyu sallah isha uku ko zan da yake so da isha ba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wanda ya sallah a dare na yana da ninkin lada ashirin da uku na da bakwai ne haƙuri da bakwai a biyu ne da biyar ɗaya da biyar ɗaya da bakwai ko a jikin guda biyu ɗaya da biyar ɗaya da bakwai to haka ya je ya ringa sallar ita ya yi yi a kan cewa ma ya samu lada na ɗaya na ya kama amma duk da haka da ya kwanta barci sai yin barci ana ce masa ai sai dai haƙuri na gaba ya yi gaba to wata biya sun yi nisa ba ka iya kamo su wani duk yana gwada ma da yadda suke damuwa amma kai ba ruwanka ni ba ruwana da haka suna da bambanci kwarai da gaske Allah ya haɗa mu da su cikin aljanna kana hadisin Anas Annabi sallallahu alaihi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu na hane ka shine iyaka na hane ka wal ittifaq fi salat kadda kariyo wuri a cikin sallah saboda bai saboda waiwaye fa inna ittifaq fi salat halaka saboda waiwaye a cikin sallah halaka ne yace in ma har dole sai ya saba ta kai waiwai to sai zai zama ba sallar a farilla kake ba shi yasa wani da suke magana a kan wannan hadisi suka ce to ai da sallar farilla da sallar na fita suka a Allah ake zuwa gare shi amma dai kowa ya sani a ka a littattafan bidiyu sallar farilla tana da wasu sauƙi na wanda sallar sallar na fila tana da wasu sauƙi wanda sallar farilla ba ta da shi wasu abuwa da za ka iya yi a cikin sallar nafila misali yanzu halar ne ka ga dama ka zauna lafiya lau ka yi sallah a zaune ta nafila amma yanzu da za ka yi farilla kawai ba ciwo a zaune ta yi ba ta yi ba wani ba za a karɓa ba kaga suna da bambanci ko abubuwa da yawa wanda shi zai iya faruwa a sallar nafila kuma ta yi irja ita ma idan kai sallar nafila a rabin lada kake samu kana samun lada rabin lada wanda ya salla a tsaye sai babu ta haya da salati da kubur ni ko anya ba ni waɗannan wuraren ni ma sai na ji ga mun a to ka san da yake ba da kare muke littafin ba shi yasa sai na sai na dauka kaman amma sai na ji kuma mun yi wannan to shi kenan idan a yare za mu tashi a ci gaba ai abin da yana ta ba wani alama in dai wani ya san da za mu tashi a ci gaba da nan to nan ne na ga alama ko ke sa na karɓa jiro to bari mu yi ta mu yi zuku sai mu yi tafiya to babu na haya ayin salati ila al babu wanda zai yi hali kada a rika sallah a makabarta na a wannan shafi na 474 sallah a makabarta a lalle a wancan kan an nake bayani makabarta da yadda masallaci yakan zo ya iske kabari da yadda kabari a ce ake a ɗan mutum a ji a binne shi a masallaci zai sai sha bambam da irin abin da ya faru da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kowa ya sani ɗaki ne na Nana Aisha ba wai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba da shi aka ce a kai shi masallaci a binne shi a'a an kai shi ɗakin Nana Aisha dan kuma ba ma an kai shi ba a nan ya rasu kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ke annabawa mu inda muka rasu ana ake bunne da haka yi zan da yanan ya kara ta duniya a nan kuma ya rasu sai zan a nan ne aka yi masa kabari sai zan masallaci a nan sallallahu alaihi wasallam saboda ana ta kari ana ta kari har ya kai na ya zama yana cikin imana yana cikin masallaci sana har kai bayani cewa idan sallah ta jana'iza ce misali aka samu aka ci aka binne mutum ba a yi masa sallah ba to za a iya zuwa a yi sallar a makabarta ai masa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai mata wacce take sharar masallaci bakar fata wanda ta rasu cikin dare sahabbai suka tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake nuna wa ke duk da cewa ga matsayin sharar masallaci take kuma ba wata mai wani matsayi bane a cikin sai ta rasu da da sai suka ga to ai maza Allah ya riga ya kwanta na aka yi mata da kai je tambaya ina ni ko mun ga wannan nan ba aka ce ya rasu ai ta rasu maza Allah ya ce me hana ku ku ku ga ba da mutum da ta rasu ana ta bayani to an mun barka da Allah ya ce maza Allah kawai sai yake ce dulluni ala kabarin tukunna mun da kabarin ne kabar kabe haka yaje har makabarta yayi masa sallah to kaga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kaga matsayin da kike da Allah ya maka sallah sana idan aka mutum ya rasu a inda ba a samu gawarsa ba ana ana salatu bari shine sallar na mutumin da baya sai ni ya irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina najashi sayyidina najashi malikul habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu shi ya sanar wa sahabbai cewa rabuwan najashi ya za ku tashi aka tashi aka yi masa sallah aka yi masa salatu zai saboda shi ne yake can na ba za a yi masa saboda yana sarautar su kowa ya san ya ɓoye musuluncinsa ya kore musuluncinsa har ma har suna kamar za su gane kamar za su dago suna ta kasan da yake ruban ne da su kisisina da ruban akwai masu ilimi an ce anya kakenin namu da musulun da bako har suka zo wata za su ta kurani sai ya cinye kurani a cikin alkabbar ya ce mutu wa ana ominu bi haza yana taɓa alƙur'ani ce ni da wannan ne imani su kuma suna ganin kuros saboda kenan a musulunci in har ya kai da runar da mutum ya koya addininsa ba ne saboda ba ba ma hukuncin wannan zahiri a abin da yake koya shi irin abin da ya faru amma dan ya wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani a kansa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah madaukakin sarki saboda shi Allah kan ya ce kafirai suka kare shi gashi an kashe mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce farkon shahidiya a musulunci mahaifinsa shi ne farkon shahidi a musulunci haka aka kashe su kashe kisa na wulaƙanci amma dukkan su shahada kuma dukkan yan aljanna da suna duniya ma baki da baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana aljanna sai ya zo ya wuce an daure su an rike su kuma ba za a iya kwace su ba maza da ya ce sabran aliyata fa inna mawdiyakum aljanna yace mutane iyalan ya ce ku hakuri alƙawarin aljanna Allah ya ba ku aljanna kuma haka aka yi to an kashe baban da an kashe farashi shine ya sa to shi kuma kawai sai kafirai suka tsare shi cewa ko dai ya faɗi magana mara kyau akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kashe shi to kaga magana su kashe shi ya zo za su kashe shi tunda an kashe mahaifiyarsa an kashe mahaifiyarsa kawai sai suka tilasta shi yana ya yi ta faɗin magana yana da suka kyale shi kawai sai ya fashe da kuka yana ta kuka ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana jami'i ne amma ya Rasulullah sun sani na faɗi magana mara kyau maza Allah ya ce masa zauna ya ce lokacin da kake faɗin koma wata magana ta kasa ka yaya ka ji a zuciya kai ce ai wallahi lokacin ne na zama na ji imani sai maza Allah ya ce masa ko gobe sallah sallah ko gobe suka sake tsare ka ka sake faɗa ba komai sa'an sai ga Qur'ani ya zo Allah yana cire waɗanda ko da shi kalma wanda take mara kyau Allah ya ce ila man ukuriya sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbu mutma'innun bil iman hujja tara kire iman kaga yana masu da mutane a hanya cewa sai ka ce kai wa ba musulmi ba ne Allah ya kiyaye in ka faɗa ka ka shi kenan kana nan musulmin ka na misali in ka ce kai ba musulmi ba ne in kuma kai juriya ka ce kai musulmi a ka ce kai ma kai ne duka kowa ya yi ya danganci irin tsoron mutum na da irin ƙarfin zuciyarsa idan na gode jiri na kawai kashe gari kawai shi ne na na suka yi za a kyale ka amma kana da sauri ka ce a lokacin da ake tsara mutane a hanya ana lugudu akwai wani direba a nan tashan jabi wato da ya an tsara mutane an fito da su ana rubujewa ce a'a shi ma dai kafin a buge shi na gare ya dan bugi da wuce kawai sai ya danna motar ya yi ta in ka ga yadda motar ta zo kuma ya zo ya ga gudu ina yake ba shi ya ina gani iri ya ce to ya sadakar da shi ma ba zai sha ba amma shi in Allah da kafin a bugi da shi ma ba zai dan bugi da wuce a kaga na ƙoƙari kuma yi ko Allah ya rubuta shi aka da ki mota shi kam ko taba shi ba yayi ba to kaga wani ne tsaya zai go ya fito kawai sai a rubuta shi haka ne mutane Allah ya yi mutane daban-daban daban-daban ko masu ko cikin sahaba na sallata daban-daban a ciki kaga ba ka hada sai ina Umar da sai na Abubakar wajen da haka Allah ya halitta mutane sai masu zafi da masu ɗan taushi akwai masu sanyi amma duka kowa imani akwai imani eh akwai imani Allah ka ba mu imani عن أبي مرسل كناز بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها an samu hadisi daga abi marsad kannas an kai yace na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada ku yi sallah zuwa ga kabari kai ya kabari kuna yin sallah a gaban shi akwai mutane da suke kuskure wanda dole a yi musu wa'azi mutum ya rasu kowa ne a ce a je kabari ana roƙon shi ba a zuwa kabari a roƙon kowa duk wanda za a roƙa sai Allah zai a ce wani malamin sa ne zai yi kabari kuma yana roƙon shi abin da ba mu yi ma sai Allah wani za a ce je roƙi malamin ba shi arziki saboda Allah azumi ya kamata ya dace ba ba ya azumi sai Allah ko akwai babu Allah ya babu azumi shiyoli ne cikin Allah shi ne bukata yana inna la ya rizqu man yasha'u haka ya yi kamara yana azumta duk wanda ya zo ba wani dalili da haka wani wajen Allah ya ce fa mutta bu inda Allah ya rizqa za ku nema ne ku neme shi a wajen Allah wa a'budu ko wa shuru ku gode wa Allah ko ku inda ne shi ne da kaga aji a sai ne mutum ya ji makabarta yana roƙon wanda yake kabari kowa ne ya ga shi duk ana zuwa kabari addu'a ake wanda ke kabari addu'a ake musu cewa Allah ko cikin sarki ya zaune da su lafiya mu ma da muke yawo a bayan kasa mun kusa mu same shi ai a zo makabarta ke da ko assalamu alaikum dara kawai mu'mini a amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gida mutane mu'mine ya gafira Allah da dawa da ku Allah ya gafarta muku mu ma da muke da rai Allah ya gafarta mana wa inna insha Allah bikum la yakun mu ma da yanzu muke duniya saura kaɗan za mu same ku mun kusantar da ku shi ne addu'ar da ake a makamarta shi amma ba a zuwa ake ana wasu ayyuka ko da yake bai da kyau sana nan sallah ta nan ce kada ku zauna a kan kabar ba a zama a kan kabar akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum a cikin ku ya je ya samu an hore wuta